أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه وتابعين لمنهاج إلى يوم الدين حق قدر مدار العظيم الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله نازم تاشي بحر المهيد 80 to su ba a ƙarasa ba kenan ina za a tashi to bismillah rahmanir rahim aurar da kulle kilmatin yuja'u wa mudlaqan yamna'uhu al-farra'u wal baru ma tarikuhu qadimta na wa fufaman wa zuzawa wa zawqa wa yaqda'u al-waslu wa yaqda'u al-waslu fi'li bi fi'li nawasin mahazufa ahirin awul tilwi yatim aula mihi wal fa'awil ainid gimi lama ladal waqfi filin qadzu aula mihi wal fa'awil ainid dagim lama ladal waqfi filin qadzu wa ma bijarin fawqa harfin aribi arif wa awhiki ila zaka aujibi fi zai salasatin wa zai suna'i saha a wiki za lalin ja'i wa ma bi harfin wahidin fa auji ba hikayatan au ja'izun an yi uraba wa ma bi allazi wa farihi huzif alfihi in urrifa au la fatulif alaihi ma yi huzafu wasulun kila in lohiza wasfu baƙiya waliyaya in mahalla iramin izalami huzafi قبل تسمي فلذا لها قفي وجب على الحروف إلا ما يفي ما آمل أعرفه كالتآلف أو رد كل كلمة يجاء akwai ƙauli da cewa za a dawo da kowace kalma a ko menene aka shafe za a dawo da shi wa mutlaƙan yamna uhul farra'u wato cewa za a dawo da shi daidai fa ne ko aini ko lami tunda ba za a fara da shi ba to a sannan sai a dawo da shi kamar daga rar rarraba aka yi ambato to sai a ce rabu ko rabu a malam fara'u ya ce irin wannan ba daidai ba ne wato ai ambato da sakini ya ce ba daidai ba ne da rarbu rarta rarbu ba dama ai ambato da shi a wajen shi malam farra'u walba'aru wasu kuma daga malamai suka ce ma tare ku kadimta na ba dama ai ambato da harafi sakini wanda ba dama ai masa wasali kama alifi kama alifin ma ba dama a yi ambato da shi in ji wa'annan malama wafu fama wazu zawa wazu ya ka fu akan yi ambato da shi a yi ambato da fu wanda asalinsa famu ne shi ne ce fu wanda yake asalin safamu ne ana ambato da shi hakanan zu shi ma ana ambato da shi zu mai ma'anar sahibu a ce ja a zu ra'aitu za nazartu ila zi zawa hakanan tasliyarsa zawa shi ma ya ce ana iya ambato da shi ana ambato da shi zawwa ya ka sai a mai da shi zawwa wato shi zawaɗin sai a yi tar'ifi a ce zawwa wai kuɗaun wasu fi'il idan fi'ili ne wanda yake ya fara da hamzatul wasali kamar aka ambaci wani ikitadara ikitadara asali ikitadara fi'ili ne ko to amma aka ambato da shi aka kira mutum ikitadara to wannan alifin na ikita dala wanda asalinsa hamzatul wasl ne to sai a mai da shi hamzatul qad'i ma'ana kenan ko ya zo a tsakiya sai an faɗe shi shi yasa ba za ka ce ja aka tadara ba sai dai ja a ikita dara ra'aitu ikita dara nazartu ila ikita dara awusim ko kuma suna kamar aka ambato da in ilaku in ilaku masdari to shi ma alifin sai ya koma aliful kad'i ba hamzatul wasl ba sai ya ce ja'a in ilaku ra'aitu in ilakan nazartu ila in ilakin mahzufa ahirin idan ya wato idan ya zama an shafe karshe wanda yake an shafe karshensa yatim sai a cika idan aka yi ambato da fi'ili wanda aka shafe ƙarshensa sai a cika kamar lam tarmi tarmi ɗin aka yi ambato da shi to sai koma tarmi awutilu ko wanda aka shafe abin da yake binsa kamar lam taqum aka ambato da taqum din to yatim sai ya cika ya koma taqumu ko lam tabi aka ambato da tabi din sai ya koma tabi'u wato a dawo da shi a cika au adgimi lami a wadda gimla ne ko ku ai idgamin laminsa ko ku in ya zama an shafe laminsa walfa ko aka shafe fassa awil aini ko ainin iddagi sai kai idgaminsa kamar misali in kai an bato daga ya ruddu to sai a ce kama ya ruddu ko daga urdud aka an bato da urdud sai ka ce kama urdud haka nan za ka ce ja a ya ruddu ra'aitu ya rudda nazartu ila ya rudda ya zama ba za ka sarrafa shi ba a sai ka idgamin lamun ka ce ya ruddu ba ya ruddu ba ladal waƙafi nan ga waƙafi in za ka waƙafi ka ce ja a ya ruddu bi fi'ilin ƙazuzi a fi'ili wanda yake an masa jazma ya zama an yi ambato da fi'ili wanda asalinsa majzumi ne wa ma jari wanda aka ambace shi inda aka yi ambato da jari tare da majarurin fauka harfi ya zama ya fi harafi ɗaya to a nan akwai lugogi daban-daban lugga ta farko ita ce a aribi sai kai masa li'irabi kai masa li'irabi ya fi a wato ka ce ja'a min zaidu ra'aitu min zaidan nazartu ila min zaidin arif ko kuma ka rafa ka ce ja'a min zaidin ra'aitu mina zaidin marartu bi mini zaidin a wahiki ko kuma ka yi ka aka ce a ja'a min zaidin ra'aitu min zaidin nazartu ila min zaidin ila wasu daga malaman suka ce za ka aujibi dole ne a yi li'irabin da irafar a ce ja'a minu zaidin ra'aitu mina zaidin marartu bi mini zaidin in ji wasu malaman fi zai salasatin idan ya zamo mai harafi uku ne kamar munzu munzu yaumi aka ambato da munzu yaumi ko wazi suna'i ko wanda yake mai biyu kamar min ko an saha da yake ya inganta to sai kai li'irabin a wato kai li'irabin ka ce ja a munzu ra'aitu munza nazartu ila munzu a wiki ko kai hakaito ka ce ja a munzu yaumi ra'aitu mun zuyomi maratu min zuyomi za'ati lalin ja'i halin kasancewarsa yana zuwa da illa idan ya zama ya zo da illa kamar fi to a sannan ba dama a yi irabi sai dai a yi hikaya a ce ja a fi ra'aitu fi nazartu ila fi wa ma bi harfin wahidin idan aka yi ambato da suna ɗaya wanda yake harafi ɗaya ne daga harufan jarra kamar bi ta marartu bi zaidin aka yi ambato da shi aka ce an sa wani suna bi daga marartu bi zaidin fa'auji ba hikayata to a sannan malamai da yawa suka ce dole sai dai ka hikaya ba dama ka ce za a yi li'irabi aujazin an yi uraba amma wasu malaman suka ce kamar zajjaju da mufarrido suka ce ba laifi a yi masa li'irabi kamar bizaidin aka ambato da shi sai ka ce ja a bizaidin ra'aitu bizaidin nazartu ila bizaidin wajen mafi yawan malamai amma wajen shi zajjaju da mubarrir sai ka ce ja a biyu zaidin ra'aitu biya zaidin marartu biya zaidin ka ƙara ya wa ma bi allazi wa far'ihi in aka yi aka yi ambato da suna wanda yake ya fara da allazi ko rasansa kamar allati ko allazani ko allatani ko allazina ko ula ko allati huzif alfi sai a shafe al a cikinsa sai a ce ja allazi ra'aitu lazi in urrifa idan an ɗauka cewa ba aldin bace ta mai da shi ma'arifa shi a kansa ne ma'arifa in urrifa gyara ne anan ba in arrafa ba in urrifa aula idan ko an tafi akan cewa a'a aldin ce ta mai da allazi ma'arifa fatulif to anan an samu sabanin malamai wasu ka ce za a shafe wasu ka ce ba a shafe ba alaihima idan an bi bisa zantuttukan nan guda biyu yuhuzafu wasulu za a shafe silar ila illuhi za wasu wasu ka ce an an dubo sufa baƙiya sai silar ta ci gaba da zama ce ja'allazi ra'aytul lazi ba ja'allazi ba waliyayin dole a sa ya a cikin allazi ko allati mahalla irabi wanda wannan yar sai ta zama ita ce mahallar irabi a ce ja alaziyu da aitu laziyu ko ja alaziyu ra'aitu laziyya nazartu ila laziyya idza lam yuhzafi idan dai aka ce ba a za a shafe ba ba za a shafe yar ba qabla tasammi kafin a mai da shi suna amma ya zama an shafe kafin ambatan sannan aka yi ambato da shi kamar allazi wanda yake lugace a cikin allazi to sannan ba sai an dawo da shi ba falizali haƙufi wannan ne yasa ake bi da li'irabin gare shi a ce ja alazin ko ja alazun ra'aitu lazan nazartu ila lazin waƙif alal hurufi inda yake aika ambato da sunaye na harufa kamar alif ko ba ta koko kana ambatansu to sai kai wakafi ka ce alif ba ba ba umba ta ba ta umba ta ba sa umba illa ma fi ma amilin sai fa in ya zamo ya zo tare da amilin shi yasa ka kama ƙurani a fawacin suwar ɗin haka ake faɗa ko alif لام ميم أعرفه a wannan ya zamo ya zo tare da amili to wannan sai kai masa li'irabi a zancen da ya fi kyau a sai idan makasuri ne sai ka ja kamar ka ce ka tabtu ba an ko ka tabtu ta an ko hazihi ba'un katta adafi kamar inda yake kai adafi akan harufa to a sannan sai kai li'irabi abinda yafi kyau kai li'irabi kamar hazihi jimu wa kafin wa ha'i inda yake ta zo tare da amilin to ismul ishara ce sunan ishara an gama bayani akan alami za a shiga a cikin na uku daga ma'arifu wanne ne na uku daga ma'arifu shine sunan ishara sunan ishara a shirbi za limufradin muzakari ƙallabi za'in za'ihi sun maƙasiri zatu wata zihi zih kaza zihi ti tihtihi alamuwan nasin tahi ti tihtihin alamuwan nasin tahi wa zaka lilba'idi summa zalika fi zakarin wa zalikum wa zalik wa zaluka wa tika taika tilka tilka talika tilika lil'unsa bi bu'udin salik رفع المثنى زان تان الياء لغيره وسهيح البناء والنون شدد إورا أما هزف إبداله ياء عليه قد ألف زائك زينك زينيك لدى المذكر تانيك تينيك لدى الأنثى اذكر جمعهما أولى ومد أحسن يكسر للآجل رمون ون وأشبع الهمز أولى جاء أولى لما هلاء أو هو أو هولاء وزد غير القرب كافا حرفا باللام أولى أو للاما حذفا في الجمع بالمد وفي المثنى أو بعدها وفي سوازي أنا وها كثيرا تصاب المجردة من كافئ وقل معه مفردة yau tashi wa ja'izu a shirgiza ka ishara da za li mufradin muzakkari ga mufradi wanda yake namiji wato a ce za wannan za wannan wanda yake na kusa ƙallabi za'i akan ce za'i wannan shi ma dai wannan ko za'ihi za'ihi ko kuma a ce sun makasiri ko kuma ka faɗe shi da ƙasar wato ba tare da ja ba a shi za'ihi ba za'ihi ba ana cewa za'ihi ana cewa za'ihi an faɗa kenan da ƙasar ana cewa zatu ishara ga mace wata ko ta zi ko zi zihi zi ko zi zihi ko zi ko zihi ti ko ti ti ko ti ko ti alamu annasi ishara ga mace ko tihi shi yasa ishara ga mace guda daya akwai har guda tara ko goma ma ana cewa zatu na farko kenan ko a ce zi ko zihi ko zihi ko zihi ko ti ko tihi ko tihi ko tihi duk wannan ishara ne ga mace guda ɗaya ya zama har guda goma kenan an gane ga zatu ga ta gazi gazihi gazihi gazihi gati gatihi gatihi gatihi duk wannan ishara ne ga mace guda ɗaya wa zaka ana amfani da zaka lil ba'idi in ana so a yi nuni ga wanda yake nesa summa zalika ko kuma zalika fi zakari ga namiji guda ɗaya wa zalikun ana cewa zalikum idan maza da yawa ne kamar wa zalikum zannukumul lazi zanantum bi rabbikum zalikum zannukumul lazi zanantum wa zalika ana faɗa da za ilka a fada da alhamza watika haka nan ana cewa tika in ana so a ishara ga mace ta nesa ko taika ko tilka tilka ko talik ko tailika lil'unsa bi bu'udin salik wannan ishara ne ga mace a halin nesa kamar faɗin mawaƙi ta'allam anna ba'adal gayya rushdan wa anna litalikal gamamin qisha'a ka sani bayan lamari ya rikice ba komai zai dawo ya gyaru cewa wannan hadari da ya rufe ba makawa zai kauce rigingimu don sun rufe wani lokacin za a ga sun kauce shine wa anna litalikal gamamin isha'a raf'ul musanna zani tani idan tasniya ne ishara ga tasniya a halin raf'a za a ce zani ga maza zani kama mata kuma za a ce tani tani kamata alya'u li ghairihi in a halin nasba ne ko ko jarra sai a saya a ce ra'aitu zaini ko marartu bi zaini ko ra'aitu taini ko marartu bi taini wasu hihal bina'u an inganta cewa a bashi da alifin koyaushe a ce ja a zani ra'aitu zani nazartu ila zani ja'at tani ra'aitu tani nazartu ila tani ya zama an gina ba a yi li'irabi ba to akwai daga larabawa wanda suka ce haka ɗin shi ne wa nuna shaddi kana da dama ka ce za nika ko ta nika kamar na ƙur'ani fa za nika burhana ne min rabbika ila fir'auna wa mala'ihim iwaran amma hubi maimakon abin da aka shafi yadda dan malik yake faɗa alfiya wa nunu min zaini wa tayni shuddida ayran wata awirun bi zaka qusida ibdaluhu ya a musanya ya zamo ya alaihi qad ulim an saba da haka an saba da haka a ce fazanika fazanika misalan akwai kira'a wadda aka rawaito daga abdullahi kasirin cewa fazalika shi ya karanta fazalika burhana ne zainika zainika a ce zanika wannan yar bayan nunin ne nunin ne da farko zanika zanika ba wai zayinka ba zanika ko zainika ladal muzakkari idan ana nuni ga namiji ta nika ta yi nika lalal unsas kure ka mace ta nika ko ta yi nika idan ana nuni ga mace jam'uhuma jam'in wa'annan a ce ula ula kamu wa'annan ne suka miƙe ko ula ƙumna wa'annan ne mata suka tsaya wa maddun asanu a ce ula'i ya fi kyau ula'i kamu ko ula'i ƙumna yaksuru lil'aƙil shi ula'i an fi nuni da shi ga mai hankali an fi yin nuni da shi ga wanda yake mai hankali rammu sukan faɗi ƙarshensa da ran masu ce ula'u nawanu akwai ma faɗarsa da tanwini ula'un ko ja'a ula'un ra'aitu ula'an nazartu ila ula'i wa ashba'u la hamza akan ce ula'i ba ula'i kawai ba ula'i shine an yi ishba'in hamza wa ula ja'i ula akan ce ulali a maimakon ula a ce ulali ko a ce hula'i ko hula'i wazin liƙa'irin ƙurbi kafan idan kana nuni ga na nesa sai ka ce ula'ika harfa kafin da ka ƙara harafi ne billami ko da lami ka ce zalika ko zaka aula ko ba da lami ba zalika ko zaka auli laman hasfafil jami idan jam'i ne ba a hada ha'in ba a hadawa ba a cewa ula'ilaka sai dai ula'ika bil maddi in a madda ne ba a cewa ula'ilaka wa fil musanna hakanan a tasniya ba ka ce tani laka ba sai dai tanika au ba'adaha au ba'adaha ko ko a'a ka ambata bayanta baka ce wato bayan ka sa ha'i baka ce ha zalika sai dai zalika kawai bayan ha'i ba a cewa ha zalika shine au ba'a da ha bayan ha'i wa fi ziwazi anna a cikin wani zi aka sa lamun amma zi ba a sa mata lami ba a cewa zilaka wa ha kasiran tasabul mujarrada min kafi so da yawa akan ce haza ha tana abutar wanda ba a sa kafi ba a ce haza yana yawan zuwa wa qalla ma'ahu mufrada a ce haza ka kaɗan ne kamar na ɗarfa wa la'alu haza ka ɗirafil mumaddadi ra'aitu bani gabra'a la yunkiruni ni wala ahala haza ka ɗirafi ya ce haza ka to wannan irin wannan kaɗan ne وجائز من بينه أن تفصله kana da damar ka rabe tsakanin sunan ishara wato da ha'us sakati ka iya kawo ha'us sakati wa an tafsila wa bainaha ka shafi ka rabe tsakani bi murmaril musharila da lamirin wanda ake nuni zuwa gare shi ka ce ha anaza ko ha na hannu ula'i ko kamar na ƙur'ani ha tun ula'i inda za a ce ha ula'i sai aka kawo lamirin wanda ake ishara gare shi antum ula'i ha tun ula'i tuhibbu na hunku wala yuhibbu na kuma ƙalla bi gairihi amma a rabe ba a irin nan ba kaɗan ne a rabe da wani abu kamar faɗin mawaƙi ta Allah man hala amurullahi za ka sama yana nufin ta Allah man ha za ka sama sai ya rabe tsakanin haɗin da za da rantsuwar la'amurullahi a waƙattu adu min ba'adi taukidin wani wakacin akan sake dawo da ha'im bayan an ƙarfafa bayan an rabe da takidi kamar hantum ha'ula'i kaga bayan an kawo antum ɗin aka sake dawo da haɗin hantum ha'ula'i inda aka ce hantum ula'i ba a sake dawo da ha'in ba amma hantum ha'ula'i an sake dawowa a bannu ƙado amma wasu gwaraza daga malamai sun ce a'a ko a banna ƙado mai yawan suka ga ɗan malik shine abu hayyan ya ce ba a haka na ƙadu a nan ana nufin abu hayyana mai yawan suka ga ɗan malin to sai mu tashi wa wazinu za za a faɗi aune-aunen waɗannan sunaye na ishara zai fara faɗa shi za menene awonsa ne cewa wazinu za zai faɗi aune-aunen wato a haɗe yake da baitutukan da za su zo shi yasa ko mu kwana a nan to na? a'a ai ba su ya riski wakacinsa amma dai ba su zauna tare ba abu hayyan ibn malik yawa fati 672 wanda a sannan shi abu hayyana yana matashi ko yana saurayi ce la'alla abu hayyana sannan ma bai taho daga andalus ba duk asalin su mutanen andalus ne amma suka yi hijira zuwa ga gabas shi abu hayyana ya wafati ne 745 kaga bayan ibnu malik bayan wafatar ibnu malik da shekaru 70 har da uku illa iya kashe abu hayyana ya daɗe a duniya wajen cas'in yi da wani abu wanda shi ibnu malik ko 72 a ƙaulin da ya fi shuhura shekaru 72 a duniya shi ko abu hayyana cas'in har da wani abu ya to to alhamdulillah to yi kama al'ada ce tasu ko tsari ne na lugarsu suke yin musamman kuma wannan da aka kawo a nan yanzu kawai don a nuna gwanan cewa ne kawai a kan li'irama yayin ai a galibi a waƙi ba kasafai abin yake afuwa ba ko da wuya ya afu yanzu misali a ce za a ambaci wani da rar irrif kawai ri ɗin ta irrif ai kaga ba a bane mai yanzu amma dai su malamai suna kawowa ne don su gwada fahimta da ainihin wayya ne irabin yake tafiya ne yawwa shi ne kamar babban manufa a ciki ba wai don abu ba ne wanda yake zuwa kamar yana matsalan malaman gado ne suke kawo cewa balikawa ne amma su kawo cewa an ba kakanni mata hudu ko abinan bayan kuma sun faɗa cewa wala su inda malikin aksaru min jaddata ne to kaga da irin wannan ana kawowa ne dan a gwada yaya za a yi rabon gadon idan da a ce irin haka akwai yiwuwar ya afku na'am suka sa'e wannan kuma wato wani abu ne musamman da ya fi fitowa daga makarantar ƙur'ani ko da yake ko inda yake sun saba kamar da wani abu da suke nufi cewa ko wajen sanda aka haifi ɗan ko abin da ya kama da wannan cewa to shi da sai a kira shi da irin wannan lantana ko amana ko abin da ya kama da haka Allah ya saka masu da tafan Allah ya saka malamanmu Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu ilimi da tsari Allah ya gyara mana dukkan lamura lamuran mu Allah ya inganta ta Allah ya ba mu ruwa Allah ya inganta mana damuna Allah kuma ya tsaya da ake Allah ya ta mu kasuwanci da tsara wani gaba daya